الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدور وأهلنا الدور وجئنا ببضاعة متزاة فأوف لنا الخيل ولا وأوف لنا الخيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورد نبيك ورد الأشياخ ورد الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اختيارنا يا ربنا يا خالق الأوالم كل بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم alhamdulillah yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ko ga watan march shi ma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ga watan ga shekarar miladiya to alhamdulillah a yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani wanda muka tsaya a jiya mun tsaya a aya ta saba'in da shida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ƙala inna ma ashku basi wa kuzni ilallah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun wato annabi yaquba suna magana da ƴan uwan annabi yusufa a lokacin da suka zo suka faɗa wa annabi yusufa magana wanda ya kasance wato ita magana da ta kasance tsakaninsu a lokacin da suka bar wajen annabi Yusufa. Da suka zo suka samu annabi Yusufa wato suka samu annabi Yaquba suka faffaɗa mai maganganun wanda suka faɗa masa na cewa ai Bunyamin shi ma yana can dai an tsare shi shi ma a rike shi saboda ya yi sata. To shikenan annabi Yakubu ya ce, A'a, kawai ku dai zuciyoyinku ne sun ƙayata muku lamarin, kun ƙara shirya abin da kuka shirya, to amma ba komai, Allah subhanahu wa ta'ala da tsammanin zai zo man da su gaba ɗayansu domin cewa da shi masani ne kuma mai yawan hikima ne. Bayan annabi Yakubu ya faɗi wannan magana, sai ya juya ya tafi, ya kyale su yana cewa ya asafa ala Yusufa, ya asafa ala Yusufa. Yana magana yana cewa ya bakin ciki na a bisa rabuwata da annabi Yusuf. har ya kai idanuwansa suka yi fari wabi yadda ta aina ku min alhuzni fa huwa kazim ya zama har idanuwansa suka yi fari min alhuzni saboda bakin ciki fa huwa kazim wato yana mai yana mai mai karya fushin nan yana haɗe fushin a cikin zuciyarsa yana mai haɗe fushin cikin zuciyarsa har ya kai suke cewa qalu tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna harban aw takuna min alhalikin suna cewa wallahi ba za ka shuɗe ba kana dai ambatan Yusufan nan, har sai kila ka kasance wato tsananin rauni ya same ka ko kuma ka kasance daga waɗanda suka mutu. Amma ba komai annabi Yusufa ya ce masu inna ma ashku ba siwa huzni ilallah wa alamu min allahi ma la ta'lamun annabi Yusufa sai faɗa masa wannan magana annabi Yaquba kai sai faɗa musu wannan magana to annabi annabi Yaquba sai yake ce musu ya bani ya zahabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillahi innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun ya baniya ya ku iyayena izhabu ku tafi fatahassasu min yusufa ku binciko yusufan nan maza ku je ku binciko shi wa akihi da dan uwansa wala ta'asu min rauhillahi kar ku yanke kauna daga daga rahamar Allah innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun cewa dai hakika ba mai yanke kauna daga rahamar Allah subhanahu wata'ala sai mutane waɗanda suke kafirai idan haka ku je kar ku yanke kauna daga samun Yusufa ku tafi an ce abin da yasa lokacin da ya faɗi wannan magana lokacin da ya je ya kulla kan shi ne a cikin ɗaki bayan sun zo sun nuna cewa a riƙe Bunyamin to riƙe Bunyamin da aka sai tono sai ya sai ya motsa mishi wannan bakin cikin na rabuwar shi da Annabi Yusuf a cikin zuciyarsa sai yake ta kiran ya Yusufa, ya Yusufa, ya kafa ala Yusufa ɗin. To shi ne ya tafi da ya je har ya zamo wabi yadda aina ku idanun nashi suka fari min alhuzuni saboda shi wannan bakin cikin ko kazim yana ne yana ne haɗiƙe wannan bakin cikin da damuwa shine sai ya je ya kulle ɗakin sa ya shige ciki ya kulle ɗakin daga shi sai shi ba kowa a cikin ɗakin yana ta kuka to ana ne yana cikin ɗakin sai ga mala'ika Isra'ilu, wato mala'ikan mutuwa, sai ya mai sallama. Da ya mai sallama sai ce, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Sai annabi Yusufa da ya ji murye, haka ce sai ya ɗan razana, ka faɗa shi ta ɗana ɗan kyarma-kyarma, saboda ni saboda shi da ya san ya kulla ɗaki, amma ga mutum a cikin ɗakin. don haka sai ya zamo cewa hakan ya tada mai hankali a wannan lokacin. Sai yake cewa kai fa wane ne? Sai yake ni ni ne wanda nike mai da ƴaƴaye marayu. Ni ne wanda nike mai da mata jawaru. Ni ne wanda nike sawa a raba gado. Wato nan sai annabi Yakuba ya gano kowa yake nufi. Yana nufin shi ne shi mala'ikan mutuwa ne, shi ne mala'ika Isra'ili. To shi kenan sai annabi Yaquba ya ce, Ya kai wannan mala'ika, shin ka kawo man ziyara ne ko ko kira na ne nima aka yi? Yana nufin ziyara ya kawo mashi, ko ko Allah ya aiko ne a ɗauki rayuwarsa, sai ce, A'a, na kawo maka ziyara ne zan maka albishir. Wannan shi ne kawai ya kawo ni. sai ce to kafin nan shin wai dan dana yana da rai ko bai da rai sai annabi wato sai mala'ika Isra'ilu yace danka yana da rai yace shin wai in fada wai in tambaye ka kuna dokar rayuwar wanda zakuna suka cinye sai ce imana muna dokar rayuwar wanda zakuna suka cinye sai ce to idan kuka tashi dokar rayuwar da guda-guda kuke ɗauka ko ko kawai gaba ɗaya kuke ɗaukar su. Sai ya ce, a da guda-guda ruhin, da guda-guda ake kawo mana su, da guda-guda ake kawo mana su. Ma'ana ko da sun mutu gaba ɗaya, saboda dama ai shi Isra'ilu yana da wakilai dubu saba'in ne. Wakilai waɗanda suke ɗaukar rayuwar mumuni dubu saba'in. Wakilan da aka bashi waɗanda suke ɗaukar waɗanda ba mumune ba su ma dubu saba'in aka bashi. shi zaune yake shi tun da yake yana zaune kan kujerar shi bai taɓa tashi ba shi Isra'ila din wannan zon da yake yi din kawai yana zuwa ne a ta yadda a ta yadda hankalin mutum zai doka kawai shi ne sai ka shi kaman gashi nan a gaban ka ya shigo amma mala'ika Isra'ilu a gaban shi wato akan kujerar da yake zaune bai taɓa tashi ba duniya gaba ɗaya a gaban shi take kaf duniya a gaban shi take ba abin da bai juyawa kawai yana gani yadda ka san ɗan faranti a gaban mai nama yana ɗaukar nama ya ɗauki tsoka duk yadda ya so haka halitta suke a gaban mala'ikan Isra'ila. Ai shi ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka Isra'i da shi ko? Da aka Isra'i da shi sai mala'ika Jibril ya ce mashi ga mala'ika Isra'ila nan. Kamar aka mai sallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai matsa sai mai sallama. Da ya mai sallama mala'ika Isra'ila ya ce mai do mai ya ƙara mai salama ya shiru bai mai mai amsa ba ya ƙara mai salama don sai aka can sai ga kira aka ce kai ka san wane ne kauke ma sallama in ba ka maida mai sallama ba taken ki za a shafe ka daga mala'iku to anan ne sauri maida mai sallama aka ce eh sannan sai faɗa ce shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to nan ne sauri maida mai amsa to shine yazo bayan ya maida mai amsa sai manzo Allah ke tambaye shi wai yaya kake gane rai in ya kusan fita kuma yaya kake gane mutum idan jinyar rashin lafiya ne sannan yaya kake ɗaukar rayuwar mutane kuma gaba ɗaya can daban can daban can daban can daban kuma a ce duk sun mutu lokaci guda da kai kadai to shine mala'ika Isra'ilu sai yake ce mashi yace ka gana inda nake nan zaune ce i yace ban taba tashi ba yace kaga bishiya nan a kusa da ni yace i yace to wannan bishiya da suke gani duk halittun da ka sani na duniya duk abin da ke motsi yana da rai to sunan shi yana kan wannan bishiya ganyen bishiya kowane ganye na bishiya yana ɗaukar matsayin mutum ɗaya na duniya wanda yake da rayuwa duk ganye ɗaya to wannan ganye ɗaya ɗin a cikin shi ne aka rubuta sunanka kowane akwai sunan shi kamar misali nina daga cikin ganyen akwai wanda za a ce akwai wanda aka rubuta nura a sa sunan babanmu kuma a ce wanda ke balma sunan mahaifiyar shi kaza wanda a yanzu yake guri kaza wanda ke kaza ke kaza za a ɗauki rayuwar shi lokaci kaza a daidai lokaci kaza ba tare da daɗi ba ba tare da rage ba komai haka yake rubuci akan wannan ganyen shi yasa za ka ji ana wato ba a ƙara in lokacin ka zo ba a jinkirta kuma ba a ƙarawa an gane ko wala wala ya ta'akhiruna wala ya taqdimun ba sa jinkirta kuma ba sa karawa haka za a zuwa ɗauki rayuwarka to shine yace idan idan rayuwar mutumin ta kusan mutuwa misali ganyensa zai fara ja zai fara ja ai saboda ka san ganye wa'in yake ko dan washi da yake to idan ya fara ja ya fara ja to shine ya fara tafiya kamar zai faɗi kenan ma'ana ya fara fita daga wannan tsawon ta kai tashi shi ma rayuwar shi ta fara zuwa ƙarshe a lokacin da ya gama tsanwa gaba ɗaya sai ya fara bushewa yana fara bushewa yana faɗuwa ƙasa shi kuma wancan wanda sunan shi yake jikinsa dama duk sun diba sun gani tun lokacin yana faɗuwa shi ma ana zuwa ana zare rayuwarsa yace da haka suke ganewa yanzu Allah ke tambaye to yaya aka yi kuma mutum na can wancan na can wancan na can lokaci guda ku zo ku ɗauki rayuwarsa ya ce ai yadda ka san faranti a gaban mutum wanda yake cin abinci haka duniya ta faɗin shi take gaban mu ya ce kaga duniyar nan gata nan a gaban mu haka take ya ce to kuma kai kai kai ne kake zuwa kana ɗaukowa ya ce a'a ina da wakilai dubu saba'in saba'in kowane masu ɗaukar rayuwar mu ne dubu saba'in masu ɗaukar rayuwar abin ga dubu saba'in ya nuna mishi wata kujiya wata kujiya kujiya wadda da ita ce ake dokar rayuwar wanda yake kafiri shi ne zaka ji idan ana zarar ran shi yana kuka yana ihu yana kuka yana ihu saboda da bala'i ake zarar ran nasa to shine manzala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yasa malaika Isra'ili ya nuna mishi yadda yake komai akan rayuwa to dan haka ba dama ba za ka ketare ko kaɗan ba shi za ka ji wani shakku ko wani abu wai a'a in na tafi guri kaza ba zan mutu ba ko in na aso kaza ba zan mutu ba ko ka je ko kar ka je in lokaci ya zo kawai mutuwa za ka idan kuma lokaci bai ba duk irin inda ka je ba dama ka mutu ba dama ka mutu amma ko kana so ko baka so yanzu ina ina wani bawan Allah wani yaro na Annabi Suleiman Annabi Suleiman ba yana mulkar duniya ba gaba ɗaya lokacinsa ba yana murka yana magana da aljanu aljanu suna mai hidima tsuntsaye duka yana magana da su abubuwan da ba a magana da su ma sai zo ya ringa magana da su da mutane gaba ɗaya duka hadimansa ne iya mata yana da mata wajen dubu hadimai kuma ga sunan daban-daban da aljanu da mutane duka hadimansa ne to akwai wani yaro yana gaban annabi wannan yana gaban annabi Suleiman ashe shi wannan lokacin bai wuci saura minti biyar ba a ɗauki rayuwarsa sannan kuma inda za a ɗauki rayuwarsa ba a wannan ƙasar yake ba ba a nan ƙasar za a ɗauki rayuwarsa ba a can ƙasar misir a can za a ɗauki rayuwarsa kuma ga shi baya ƙasai yana a gaban annabi suleiman ga shi kuma ba zai kai ƴan mintituka ba za a ɗauki bai kai kamar daga nan misali ka je nan nan bakin titi ba za a ɗauki rayuwar kuma ga shi yana wata ƙasa da wata ƙasa ga shi lokacin kuma yana zaune a gaban annabi suleiman lafiyar shi lau ba wani abin ga ba wani tashin hankali ko rikin lafiya ko jinya ko wani abu a'a amma ƙarshe aka yi da lokacin ya matso mala'ika Isra'ila kawai sai zo sai ya bayyana gare shi saboda dama duk wanda zai mutu sai ya ga mala'ika kuru da muzu ido da ido ya ga mala'ika kowane sai ka ga sai ka ga yadda Isra'ila yake eh mai da ka'ikul akhbar ya yake cewa idan mumuni ne ma mala'ika Isra'ila ya zo ɗaukar rayuwarsa, sai sun yi jayayya. Mala'ika Isra'ila ya zo zai ɗauki rayuwarsa sai mumuni ya ce, a ba za ka ɗauki rayuwata ba. Ya ce mashi wa ya aiko ka, sai ya ce Allah ne ya aiko ni. Ya ce, a'a, in Allah ne ya aiko ka ina shaida kake. Sai ka koma, sai ka koma na ga shaida da cewa Allah ne ya aiko ka saboda ai ba ka ka samu rayuwar ba. Shine sai mala'ika Isra'ili sai ya koma, in ya koma sai ce, Ya Allah, bawan ka faga abin da yake, ya ce fa sai da shaida. To, a nan ne za a ba shi takarda mai ɗauke da bismillahi rahman rahim, la ilaha illa lahu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne mala'ika Isra'ili sai ya zo, in ya zo sai ce mashi to ga shaida. Yana dubawa, yana cikin karanta yana karanta bismillahi rahman rahim, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu yana kaiwa nan gurin sai a zara ran da sai. Shi ne za ka ji mumuni ya gama da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Yau to da haka yake tafiya. To shi yasa shi ma haka wannan bawan Allah yana gaban Annabi Suleiman. Shikenan sai mala'ika Isra'ila kawai sai ya bayyana a gare shi dama idan idan zaka mutu da dan zazzabi haka ba irin wanda kawai zai mutu ba lafiya kalon sai ya zo ya ce shi ya mutu a idan da dan zazzabi to shi mala'ika Isra'ila shi zai zo ya shafe ka ko kuma zai zo ya bayyana a gare ka yana bayyana a gare ka saboda irin jalalarsa da irin yadda yake da ban tsoro shine zazzabi sai ya kama ka take yanke kawai sai ka ji kawai wallahi zazzabi nake ji to shi kuma wannan bawan Allah shi ma na gaban Annabi Suleiman din Isra'ila kawai sai ya bayyana a gare shi yana bayyana a gare shi kawai sai kama kirma ya kama kirma ya kama kirma sai kama kirma Annabi Suleiman Annabi Suleiman dan Allah ya hakuri a ɗauke ni a ji a maida ni gida a maida ni gida can ƙasan mu a maida ni ƙasan mu a maida mu ƙasan mu ya kai annabi sulaiman ya ce ya ake lafiya ya ce ni dan Allah a maida ni dan Allah ni ya a maida ni ashe mala'ika Isra'ila ya gani shi kuma wannan abin da mala'ika Isra'ila yayi yayi ne dan a firgita shi dan ya ya sa a gaggawa a ji a maida shi gida sauran ƴan mintuka kaɗan za a ɗauki rayuwarsa kuma rayuwar da za a ɗauka ɗin ba a nan gaban annabi sulaiman za a ɗauka ba a wancan ƙasar za a ji a ɗauka dan haka annabi sulaiman ya ce ina wannan sai ya kira ɗaya daga cikin aljanin sai ya ce a gasa a yi sauri aji a gaggawa aji a kai shi kawai kyautawar ido har an kai shi gurin har an aji ana kai shi take yanke har an zara rayuwar kaga Allah ya hukunta cewa ba wai nan zai mutu ba shi yasa duk inda zaka mutu sai ka kai kanka yawwa sai ka zo ka kai kanka shi yasa ba magana shi ita mutuwa in dai ka yi iman da Allah to ba magana tsoro ko wani abu duk inda kake za a iya ɗaukar rayuwarka a wajen za a iya ɗaukar rayuwarka a wajen in dai gurin za ka mutu kuma ko kana zaune haka nan kawai ba kai niyyar zuwa wajen ba in dai gurin zaka mutu takin ki kawai dai ka ji kaman an tsakule ka ka yi ka tashi ana dawo dawo ma ba ji ba gani kai yanzu fa zan dawo ka dawo muna mi wata yan magana muna kai yanzu fa zan dawo ka zo kai wata yan magana ce kai wallahi sai na je sai ka tafi kawai kana tafiya wannan ne cewa din nan zo mi magana sai dai yanzu an zo an ce masa ai wani an an halbe shi ko kuma a ce ai wani an buge shi a ce ko mota ta buge shi ko a ce mashin ya buge shi shikenan saboda ni saboda can din za a kashe shi da kai kana hanawa shi kuma dole sai ya je gurin nan daidai da sakon guda an ce ba a son ya kara dan haka ba dama ka tare shi kuma wallahi wannan gurin ko mahaifan shi ne suka tare shi wannan gurin ba da ma tsaya sai dai a gurin a ce kawai an yi sabo ko ko ya saba wa iyayen shi da abin da saboda ni saboda ajalin shi a can yake dole kuma minti ɗaya ba za a kara ba to shi yasa kawai kai dai ka ji tsoron Allah ala ayi halin duk inda kake kai ka sa tsoron Allah a cikin zuciyarka in ka sa tsoron Allah a cikin zuciyarka wannan shine babban guzurin da za ka yi. wannan shine zai kiyaye ka daga dukkan abin da kake kake shakku a kansa yawwa to shine muna cikin isar shi Isra'ila sai ya zo ya samu annabi Yaquba a cikin gidan da ya faɗa masa sai ya ce mashi sai ya ce mashi muna ɗaukar rayuwan ne da guda guda ake kawo man rushin sai yake ce mashi sai annabi Yaquba ya ce mashi shin to rushin dan dana Yusufa ya gito ta wajenka rushin dan dana Yusufa ya zo ta wajenka ka rike shi sai ya ce a'a ban rike shi ba ai Allah ba zai kashe ka ba har sai ya hada ka da annabi Yusuf a nan duniya sai ya ce to shikenan sai ya gode wa Allah a nan gurin sai ya ce mashi to yanzu sai yaushe za mu haɗu sai ya ce mashi ba wannan ba ya ce yanzu bari in faɗa maka ka san menene dalilin da yasa Allah ya jarabce ka da wannan abun ya jarabce ka da kashewar ido ya jarabce ka da kuma raba kan ɗanɗanka ya ce a'a kaga shi kuma saɓanin waccan kissa ita kuma ta je shi ma da muka bada na akan cewa wato yana da yana da wata sanuwa ya ɗauki sanuwai a gabansa ya yanka wanda wannan kisa Abdullahi bin Sambe ya kawo wannan kisa shi kuma wannan ita kuma an rawaito wasu malaman ke cewa bayan mala'ika Isra'ila ya faɗa mai haka sai ce abin da yasa Allah ya jarabce ka akai lokacin da ya zamo kana da wata kuyanga cikin bayinka a cikin bayinka kana da kuyanga to wannan kuyangai sai ka ɗauki ɗaya daga cikin bayin a cikin ‘ya'yanta sai ka je ka saida a gabanta ita kuma tana jin haushi. Ma'ana ta ji haushin hakan an raba ta da ɗanɗanta, ta ji damuwa, ta damuwa ta cika mata cikin zuciyarta. To wannan abin shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai ya jarabce ka da wannan abin. Shine sai Allah ya jarabce ka da abin. Sannan kuma abin da yasa Allah ya makantar da idanka shine shi ma da Allah ya ya makantar da idanka a cikin wannan jarabta da aka yi maka ta annabi Yusufa. Shi ma ka abin gane wato, kana da dai ɗan maraƙi kamar kisan mutu je kenan. Kana da ɗan maraƙi shi kuma sai ka sa aka je aka yanka ɗan ƙaramin maraƙi. Da aka yanka shi, aka soya shi. Bayan an soya shi, to akwai wani bawan Allah salihi ne makwabcinka ne. Shi kuma yana azumi, azumin da yake yi tsawon satin shi guda. da ya yi azumi kamar yau ya yi azumi to tsawon sati shi guda bai samu abin da zai kai azuminsa ba wanda zai ci abincin ba tsawon sati ɗaya bai samu abin da zai sanya a cikin bakin shi ba saboda ba abincin kuma ga shi azumi ne ya kai amma ya rasa abincin da zai ci to shi ne ya zo ya gitta ta wannan gurin kamshin suyar wannan naman ya taso ya shiga cikin hancin wannan bawan Allah sai ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin damuwa ya ji yaya zai yi ya samu wannan nama. To don haka wannan haƙƙin nashi da ka shiga shi ne shi ma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ka a cikin wannan jarabta da aka maka da har ya kai idan ka shi ma ya maka shi. To shi ne nan sai aka ce annabi Yaquba sai ya tashi duk bayan da ke ciki duk bayan da ke gare shi gaba ɗaya maza da mata dama an ce shi ne ya zama sababin da yasa annabi Yusufa aka jarabce shi da haka. don haka bayin nan na mata gaba da maza da mata duk ya yanta sai shi dinna yanta ku kun zamo ƴaƴaye sannan kuma dabbobin da ke gare shi da awakai da shanu da menene a wannan lokacin a cikin wannan bayan sun rabu da Isra'ila fa kenan sai yasa aka yayyanka su aka je aka ta ba mutane suna ci aka ta ba mutane duk sai da ya yanka dabbobinsa ya yanka dabbobinsa da mala'ika Isra'ila ya faɗa mai wannan magana to saboda wannan abin da yi ya yanta bayin nasa gaba ɗaya yasa aka yayyanka su waɗannan dabbobin aka ta rarraba wa talakawa da miskinai gaba ɗaya shine sai Allah sai ya karɓi tubansa da ya karɓi tubansa shine yana fitowa da ya fito dama kaga ya fito da yaqini sun gaisa da mala'ika Isra'ili mala'ika Isra'ili ya ce mashi ai dan ɗansa yana nan raye bai mutu ba amma ga dalilin da yasa aka jarce shi ya faɗa mashi wannan abin da yasa aka jarce shi dan to yanzu kuma gashi da ya fito ya sa ya yi sadaka ya yanta bayi gaba ɗaya ga shi dama kuma an tabbatar mashi annabi Yusufa yana rayi to don haka da ya gama yin wannan rabon gaba ɗaya kuma ya yanta kowa da kowa sai ya ce to ya bani ya iza abu fita haka su min Yusufa wa aki sai ce ya ku ya yana to yanzu ku tafi ku je ku binciko Yusufa a je a binciko shi ina da yakinin za a same shi yanzu saboda me saboda an gafarta mai to shine sababin da ya faɗi wannan magana yace ya baniya ya ku ya ayina ku tafi ku je ku binciko daga Yusufa da ɗan uwan nan nasa kar ku yanke kauna daga rahamar Allah domin ba mu yanke kauna daga rahamar Allah sai mutane waɗanda suke kafirai to saboda haka sai suka tashi suka tafi da suka tashi za su tafi suka ce to ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya kafin ku tafi kuma shi kuma zai bada sako shi kuma akan Bunyamin shi nan bayan sun gama da Isra'ilu akan Annabi Yusuf nan kuma zai bada sako akan Bunyamin zai yi takarda a tura wa sarki sarkin da ya rike mai Bunyaminu to shikenan sai ya rubuta mai takarda da ya rubuta takarda kamar yadda ruwaya ta zo guda biyu wannan ruwaya ta farko annabi Yusufa bai maido mai saƙon ba, amma wannan wato ita kuma ruwa ta biyu annabi Yusufa ya maido mai da saƙo. Don haka ruwa ta farko wadda bai maido mai da saƙo ba, an kawo, an kawo mai takarda da abu rubutu sai ya rubuta a gurin, akan takarda sai ya rubuta min yaquba isra'ilullah ibn ishaq zabihullah ibn ibrahim khalilullah ila mulka misra ya ce wannan takarda an rubuta ta ne daga Yakuba Isra'il dan dan Ishaqa wanda yake Zabihullah wanda ka san malamai suna yin sabani akan wai wane ne Zabihullah Annabi Ishaqa ne a cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim shin Annabi Ishaqa ne koko Annabi wannan Annabi Isma'il duk da malamai sun tafi gaba ɗaya mafi yawanci wasu malaman sun tafi akan cewa Annabi Isma'il ne to amma shi wannan a wannan kissa da ta bada kaga sai annabi yaqub yake nuna annabi isa ga dan shine zabihullah saboda ai kaga su ƴaƴan annabi ibrahim ne ko da annabi isma'il din da annabi isa to malamai suna sabanin wane ne wanda annabi ibrahim ya ya zo zai yanka shi sai Allah ya fanshe shi da rago wasu na cewa annabi isma'il ne wasu na cewa annabi isa ne to amma abin da yafi shahara shine annabi isma'il ne to amma shi wannan isa kaga annabi yaqub sai ya ce an wato ibni ishaq az-zali dan ishaqa wanda yake azzabi wanda yake yankake sai aka fanshe shi da rago dan dan Ibrahim al-Khalil yace zuwa sarkin Misra yace bayan haka fa inna ahlu baitin wa kullun bin al-falaqun amma jaddi Ibrahimu fa shiddati yadahu wa rujlahu wa alqatin nar fa sabara li amrillahi wa amma anni Isma'ila fabtuliya bil zarafati fi sigarihi فصبر لأمر الله وأما أبي إسحاق فابتلي بالذبي ووضع السقين على قفاه ففداه الله وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إشوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملتقا بظن وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيني ثم كان لي ابن آخر وكان أكاه من أمه فكنت فكنت أتصلي به وإنك حبسته وزعمت أنه سرق وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا فإن فإن رددته إلي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك فلما قرأ يوسف كتاب أبيه أشد بكاؤه وقل صبره وأظهر نفسه لإخوته هذا wannan sakon shine annabi Yaquba ya rubuta wa annabi Yusufa. Ya ce mashi ga saƙo nan zuwa ga sarkin sarkin Misra, ya ce abin da zan faɗa maka bayan haka, cewa da mu ahali baitin, idan aka ce ahali bait su ne ahalin annabawa. Kaga shi dama annabi Yaquba shi babba ne ɗan babba ɗan babba kamar yadda manzon Allah yake faɗa a cikin wani hadisi da aka rawaito daga Aba Huraira yana yaban annabi Yusufa yana cewa inna ibn karimin ibn karimin ibn karimin ibn karimin huwa yusufu ibn huwa yusufu ibn yaqubu ibn ishaqa ibn ibrahim cewa da shi wanda ke dan babba dan babba dan babba dan babba shine annabi yusufa dan yaquba dan ishaqa dan ibrahim kaga dan babba dan babba dan babba dan babba dan babba su hudu kenan to shine ke cewa mu yan ahli baiti din dukkanmu ana jarauta mu da musiba, kowane ana jarauta shi da musiba. Ya ce, kakana annabi Ibrahim, an ɗaure mai hannuwansa, sannan kuma an ɗaure mai ƙafafuwansa, sai aka jefa shi a cikin wuta, ya yi haƙuri da umarnin Allah. Sannan Amina, wato shine annabi Isma'il idan ya ce amminsa shine yayan babansa annabi Ishaqa kenan shine ce amma Amina an jarabce shi da bakwanta tun yana karamin sa shi ma ruwaya ta zo da yawa cewa eh shi ma ba a gaban mahaifin shi ya girma ba ko annabi Ibrahim ya tafi da shi da Hajara anan aka bar shi ko anan Makka tarihin na da yawa to tun yana karamin shi an bar shi da bakunta shi kadai a wannan lokacin wanda har ya zamo aka nemi ruwa aka rasa annabi Isma'il ya je ya samu zamzam ya samu wato wannan da shi da ita mahaifiyarsa suka je suka samu suna jin kishirwa a wannan lokacin wannan mahaifiyar tashi ta je ta samu wani guri mai yan ruwa haka yana neman ruwa ma'anar haka tana neman ruwan da za ta sha ta je ta samu wani guri mai ɗan jiba-jiba wata isai aka ce mala'ika jibrilu shi ya zo daidai gurin sai ya sa diddigin shi sai ya buga da ya buga shi kenan sai ruwa ke bulbulwa shi ne ruwan zanzam din wasu kuma suka ce a da ta je gurin sai ta samu wata ƴan ruwa da ta samu ƴan ruwa sai ta tono ta tono ta tono tana yin tono sai ga ruwa na bulbulowa to shine ruwan nan na bulbulowa suna gudu suna gudu shi ne take tattaunawa tana cewa zamzam zamzam zamzam ma'ana abin da take nufi wannan ai wata hausa ce tasu abin da take nufi ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya shine ruwan ma'ana shine zamzam zamzam zamzam zamzam ma'ana ku tsaya ku tsaya ku tsaya daga nan aka sa mai sunan ruwan zamzam zamzam zamzam to shine dai a nan gudurin nan ne ta haifi shi annabi Isma'il din to shine yake cewa shi ma yayi hakuri da umarnin Allah sannan kuma babana Ishaqa shi kuma an jarrace shi da cewa za a yanka shi har sai da aka aza hannu wato wukai a bisa wuyansa sai Allah ya fanshe shi da rakumi da wannan kai rago kaga kenan shi annabi Yaquba a wannan isa ya nuna cewa annabi isa haka shine aka jarabta shine da za a yanka da da wannan wuka kenan ko sai Allah ya fance shi da rago yace amma ni kuma an jarabce ni da wani dan da na kasance ina son shi shi na fi so a cikin ƴaƴayena shikenan ƴan uwansa suka tafi da shi a jeji suka je suka yi abin da suka yi suka dawo man da rigar shi sun cuɗanya ta da jini suna cewa wai kura ce ta cinye shi shine ma har ido na ya tafi don haka kuma sai ya kasance wani ɗan ɗa kuma bayan shi akwai wani ɗan ɗa ɗan uwansa ne uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shine Bunyamin ya kasance shi ma yana tare da ni a waje na yana ebe man cewa akan ɗan uwan nan nashi da aka je aka kashe shi ɗin yana ebe mana cewa to don haka yanzu kuma sun taho tare sai aka ce ka riƙe shi to abin da nake so da kai kare cewa wai shi yayi sata don haka ka riƙe shi to ka sani mu ahalin mu ahali baiti ba ma sata sannan ba mu haifi ɓarawo ba kamar man da shi idan ka ba kamar man da shi ba zan yi maka addu'a ta annabawa wanda addu'a ka gaba ɗaya har ƴaƴanka na bakwai jikokinka ba za su yi albarka ba sai faɗa mishi wannan magana annabi yusuf yana karantawa kawai sai ya fashe da kuka ya fashe da kuka ya kuka ya kuka to anan ne ya bayyana cewa shi da ‘yan uwan nasu suka ba da wannan takardai da ya gama karantawa ya kuka nan ne ya bayyana masu cewa shi ɗan wato shi ɗan uwansu ne Yusufa. A wata kisai kuma kamar wanda ya zo a cikin su kurɗaji shi kuma ya rubuta mishi ne iya wannan magana kawai ya ce na kasance ina da ɗan ɗa ‘yan uwansu sun tafi da shi da suka tafi da shi suka je suka dawo man da riga suka ce ai kura ta cinye shi sannan he nake eba cewa da kanan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine bunyaminu yanzu kuma sun taho da shi ka rike shi ka ce yayi sata to ka sani mu ahli baiti ba ma sata kuma ba kuma mu ba mu haifi farawo ba dan haka ko dai ka sako man shi ko kuma na yi maka addu'a wadda za ta samu har ƴaƴayenka na bakwai gaba ɗaya yau to iya wannan kawai magana ya faɗa masa to shine shi kuma annabi Yusuf sai ya maido mashi da amsa sai ya ce mashi haba sai ya ce mashi yawa shi ma sai ya ce mashi daga sarkin Misra sai rubuto mai haka ya ce daga sarkin Misra bai faɗa mai sunan ba ya ce kawai daga sarkin Misra ya ce ya kai Yaƙuba ya za ka faɗa haka, ka sani fa an jarabci mahaifinka Ishaqa ya haƙura ya mai da lamarin ga Allah, an jarabci ɗan uwanka wannan eh dan uwan shi mahaifin naka Isma'il shi ma ya haƙura ya yi haƙuri ya mai da lamarin ga Allah an jarabci shi baban naka kakanka shine annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta ya yi haƙuri ya mai da lamarin ga Allah ya aka kai ba za ka mai da lamarin ga Allah ba to shine ana maido wannan magane aka maida shi mahaifin annabi Yusufa shi mahaifin annabi Yusufa shine annabi Yakuba yana jiba sai fashe da kuka ce wannan magana duk yadda za a yi Yusufa yake ba kowa zai iya wannan magana ba sai annabi wannan magana daga jinta ta annabawa ce to nan ne wannan abun shi ne sai ya ƙara mai shauƙi ya ƙara mai cewa lalle lalle annabi Yusufa yana nan annabi Yusufa yana nan to shi ne nan da suka tafi da suka je suka kai wannan takardai akan haka shi ne ke cewa falan ma da kalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahluna durr wa ji'na bi bida'atin muzjat fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi al-mutasaddiqin bayan sun gama wannan magana gaba daya sun kai wannan sakon da takardai komai da komai sai suka ce ya kai wannan sarki hakika cuta fa masana wa ahlana ta shafe mu tare da ahalinmu gaba ɗaya. Cuta ita ce nan yunwa ma'ana, ma'ana yunwa ta shige su fa yanzu. Sannan waje ina bi ba za a tilmu zujatin, gashi mun zo da kuɗi waɗanda suke marasa kyau, waɗanda ba a karɓar su, shi ne muzujatin wato kuɗin da za a in ka bada ba a karɓar su sai daga sun tsufa, ba ainihin irin kuɗin da ake karɓa ba ne ba sun zamo na dabu. Dama can mun faɗa mun ce a lokacin wato annabi Yusufa sun shekara ta farko ya zama cewa duk kuɗi sun ƙare wannan lokacin ko? sannan suka dawo suna ba da menene bayan kuɗi sun ƙare aka dawo duk kaddarori su masu ƙare to su kuma nan gashi tun da shekara ce ta ƙarshe gashi sun zo da kuɗin da ba a karɓar su shi ne suka ce mun zo da kuɗi waɗanda suke na jabu su ne haja shi ne fija'atin kuɗi ko kuma ka ce haja muzjatin waɗanda suke madafu'atin a bar mayarwa ba a karɓar su duk wanda ya gasu yana mayar da su shi yasa ake ce musu muzjatin din dan haka abin da muke so mun zo da waɗannan kuɗin ga yunwa kuma ta fitar da mu da ahalinmu fa aufi lana lakaida ka cika mana awo kamar yadda ka saba kana cika mana awo a lokacin da muka baka kuɗi masu kyau lokacin da muka baka kuɗin nan masu kyau kana cika mana awo to yanzu ma dan mun kawo maka waɗannan marasa kyau mu dai dan Allah ka cika mana awo abin da za ka yi mana ko ta saddaka alina kai mana sarƙa kawai kawai ka ba mu dan Allah kai sarƙa a gare mu inna Allah yajzil mutasaddiqin domin Allah yana yin sakamako ga waɗanda suke yin sarƙa da haka ka cika mana kwanan awonmu, ka ba mu mu koma. Nam. Ƙala hal alimtum?
Ƙala hal Ta shi kenan an bayyana ko?
ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idan tum jahilun. Qalu ainnaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين نعم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين to bayan sun faɗi wannan magana suka ce dan Allah ka cika mana au yunwa ta kama mu da mu da ahalin to ce aka yi wannan maganar da suka faɗa da suka ce yunwa ta kama mu da mu da ahalin mu wannan shine to sai ya kama shi tunda dai aka faɗa nan ne kuma tuno mahaifi tunda har suka faɗa haka abin ya tuno wato abin ya shiga cikin rayuwarsa bai san yaya mahaifin shi yake ciki ba yana tantin da har sun ce yunwa da su da ahalinsu ga yunwa ta cutar da su ta kama su kuma ga su sun zama ma ba su da ainihin kuɗin da ake karɓa kuɗin su waɗanda ba a karɓa ne mai da su ake tafi ne sun ce dan Allah ya tausaya ya ba su sadaka Allah subhanahu wataala yana sakamako yana badawa ga wanda ya yi sadaka yana mai sakamako to haka ce wannan abin sai ya bashi tausai tausai sai ta kama shi wato sai tausai ya kama shi annabi yusufa ya ce masu hal alimtum ma fa'iltum bi yusufa shin wai ku kun san kun san abin da kuka aikata ga yusufa kuwa a lokacin da kuka kama shi kuka tafi da shi kuka je kuka buge shi kuka buge shi kuka je kuka saida shi to kaga nan zai fara tuno masa kenan dan su san cewa Allah ba yadda baya yi kafin ya bayyana kansa kenan yace kun san kun aikata wannan abin ga Yusufa to abin da ya daure masa kai gashi ya bayyana abin da suka yi wa Yusufa din ya bai wato ya bayyana ya yi bayani dalla dalla wanda ba su yi mishi wannan bayanin ba ya ce kun san shin wai kun san abin da kuka aikata ga Yusufa na daga bugu da saida shi da kuka kuka je kuka bautar da shi wa akihi da kuma dan uwansa kuka ta zalunta shi bayan mun rabu ai bayan sun rabu din kuma can suka ta zalunta shi Bunyamin da yace kun san kun yi wannan abin izu antum jahiluna a lokacin da kuka kasance ba ku san yadda lamarin zai dawo muku ba shine nan jahiluna a lokacin da kuka kasance jahilai ba ku san yaya lamarin zai damu ku ba nan jahili na dan ba wai na ilimi ba ne ba wai jahili na na wanda ya zama ba shi da ilimi ba an gane ko saboda jahili na cikin alkur'ani tana da ma'anoni ya kai goma sha ɗaya ko sama da haka a karanci dai ya kai wajen sha ɗaya ko sha biyu zuwa ma sha uku kai jahili ne kuma daban-daban yake to nan jahili na dan ma'ana a lokacin da kuka kasance ba ku san yadda lamarin zai koma muku ba tun da yanzu ai ga lamarin ya koma musu ko ga yadda abin ya kasance musu to kaga ai ba sani ba ba san haka abin zai zamanto ba to dan haka sai annabi Yusuf ya ce musu iz antum jahiluna a lokacin da kuka kasance ba ku san ma ya uli ilayki amru yusufa abin da lamarin yusufa dan uwan shi zai koma ba na cewa gashi annabi Yusuf yanzu ya zama sarki gashi yanzu kun zama kun duka a gabansa kuna neman taimako gashi yanzu dan uwansa yana akan kujera ta mulki shi ma ga shi ga annabi Yusuf ga shi kusa da shi. To shi ne da ya faɗa musu wannan magana. Sai suka ce, ah, ƙalu sai suka ce, bayan ya bayyana wannan wannan wato kama ɗin da ɗabi'o'insa. Sai suka ce, a yi na kai la'anta Yusufa? Shin wai ko kai ne Yusufa? Shin wai ko kai ne Yusufa? Sai ya ce, ƙala ana Yusuf ya ce, ni ne Yusufa. Shi kenan, a biya bayyana, shi kenan magana ta ƙare. Shi ne, a innaka yusufa nan shine aka ce ko ya zama taukiri nan innaka ko ya zama mubtada'a la'anta din sai ya zama taukiri ko kuma ya zama a innaka ya zama istifhami ne bi ta haqiqil hamza ta yi da tabbatar alhamza guda biyu wa ta sahil saniyati da kuma sauƙaƙawar ta biyu a innaka a innaka ayinnaka ayinnaka to da warfi ya ce ayinnaka ko kuma idan ya zama ya ce a innaka a in a in an gane ko za ka ce ba a in a in a a in a innaka to kaga kenan alifu din sai zama istifahani sai zama istifahani shi kuma wannan innaka sai ya zama mubtada'an la'anta din nan sai ya zama lamul qasami ce na wannan na wannan eh na tawkiri din na karfafawar shi wannan mubtada din da yake a innaka la'anta Yusufa, shin ko kai ne Yusufa, shin ko kai ne Yusufa, sannan kuma aka ce zai iya zamantowa mubtada suke sun fara yin magana ne kuma suka tabbatar. Sun yi istifahami ne sun yi tambaya sannan kuma suka ba kansa amsa. Zai zama cewa a innaka la'anta Yusufu. Kaga la'anta din sai zamo din shine wato kabar ne wanda yake jawab jawabi ne na wannan istifhami din na alhamza a innaka la'anta yusufa a innaka shin wai ko hakika kai ne yusufa la'anta yusufa kai wallahi kai ne yusufa kaga sai suka faɗa haka a innaka shin wai ko kai ne shin wai ko kai ne yusufa la'anta yusufa kai wallahi kai ne yusufa kaga shikenan sun ba kansa amsa sun yi istifahari wato sun yi tambaya kuma sun ba kansu amsa da asirin sai ta zamo ita ce jawabin din istifahami na alhamza na ayin na kadin nan ko kuma in ya zamo kira'ar ta bambanta da ayin na kadin ya zamo ayin naka shine tau a shine wato shine istifahami innaka sai ya zamo menene sai ya zamo mubtada'a la'anta sai ya zamo na'ati ne na mubtada'a din wanda zai zamo tafsiri an karfafa wannan innaka din sai zamo na'ati ne na mubtada'a shi kuma kabar din sai zamo ƙala ana yusufa ana yusufa din nan shine zai zama mutada wato shine zai zamo kabar dan haka sai zamo a innaka la'anta yusufa shin wai haƙiƙa ko kai ne dai wallahi ka zamo yusufa ko kai ne dai yusufa shine yace ƙala ana yusufa eh ni ne yusufa kaga mutada da kabar ya fita sai ce musu to ni ne dai yusufa wa haza aki wannan kuma dan uwana ne wannan ɗan uwana ne inda lokacin ya kawo Bunyaminu ya aje shi a kusa da shi shi kuma yana zaune a lokacin da suka shigo su kuma sun doka nan Bunyaminu da aka wani aka aje ma'ana an aje shi ne dan kada dan kada wani ya zo ya doke shi ba kowa ya sani ba da haka sai suka zo suka zazzauna suna jiran su jiya ya zai akan ga Bunyaminu kusa da su a zaune to shine yake cewa wannan kuma ɗan uwana ne da Allah ya yi mana baiwa Allah ya mana baiwa da ni da shi gaba ɗaya. Shi ne ce, Karman nan laku alaina hakika Allah ya yi mana baiwa, inna ku man ya taƙai, cewa da shi anan da lamarin, man ya taƙi duk wanda ya ji tsoron Allah, waya sibir, ya yi haƙuri a bisa abin da ya same shi na musiba da na bala'i, ya ce to fa inna Allah la yudi'u ajral musinin, hakika Allah baya tozarta ladar masu kyautatawar haƙuri, masu kyautatawar tsoron Allah nan nasu. Na'am.
Balu تالله لقد أسرك الله علينا وإن كنا لخائئين نعم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نعم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرة يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخائئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين قالوا سيفكتي تالله من رنقي الله laqad asaraka Allahu alaina hakika Allah subhanahu wata'ala ya fifita ka akan mu kaga shikenan an mika wuya sai Allah subhanahu wata'ala ya fifita ka akan mu wa in kunna laqadiina duk da cewa hakika mun kasance masu kuskure akan lamarin abubuwan da muka yi maka da kai da dan uwan naka gaba daya mun kasance masu kuskure mun kaskanta ka mun wulakanta ka mun maka abubuwa daban-daban to amma ga shi dai Allah ya fifita ka akan mu to sai nan annabi Yusuf ya faɗa musu don ya kwantar musu da zuciya ya nuna musu cewa abin bai tsaya mashi a cikin zuciya ba duk abubuwan ma da ya dan faɗa na baya na cewa hal alimtum ma fa ilkum bi Yusuf din nan wa ya faɗa ne dan su tuna su san cewa ba yadda Allah wato Allah subhanahu wataala ba yadda bai yi wa bawansa idan ya jarabce shi da wannan to Allah subhanahu wataala akwai lokacin da zai yaye masa ya azama ya bashi abin da zai yi mamaki akan wannan jarabta da aka yi masa to shi yasa annabi Yusufa ya maimaita masu wannan magana to dan haka sai zai faɗa musu don ya zamo cewa ba za su shiga cikin zargi ba da tunane da kuma zamantowa suna tunanin kawai cewa annabi Yusufa ya rike wannan abin a cikin zuciyarsa shikenan sai annabi Yusufa ya ce masu qala la tasriba alaikum al-yawm yace ai babu zargi a gare ku yau dinnan daga yau ba maganar zargi ma'ana komai ya tafi yanzu eh sai yace komai ya tafi shine qala la tasriba alaikum al-yawma babu zargi a gare ku da yau din nan to babu zargi a gare ku ya gafira Allahu lakum Allah ma ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimina Allah subhanahu wataala shine mafi jinkan masu jinkai gaba daya amma yanzu abin da zan maku ga riga nan gurin wannan riga ku tafi da ita wajen babana shine izahabu bi qamisi haza ku tafi da riga ta wannan falquhu ala wajhi abi ku jefa ta a bisa fuskar babana wannan riga ita ce wadda aka ce rigar da ya zama cewa an ɗauko ta a cikin aljanna an ba annabi Ibrahim a lokacin da za a jefa shi a cikin a cikin wuta suka mai duk suka tuɓe mai kaya sai Allah ya sa malaika Jibrilu ya ɗauko wannan riga daga cikin aljanna ya sa wa annabi Ibrahim shine annabi Ishaqa ya gaje ta annabi Yaquba ya gaje ta shi kuma annabi Yaquba ya sanya ta a cikin wata akwati-akwati ta zinare, a nan ne ya ɓoye ta. To da ya ɓoye wannan wannan rigai, shine a lokacin da aka sa annabi Yusuf a cikin rijiya shine mala'ika Jibril ya je ya dauko wanda yake cikin akwati ya je sanya wa mala'ika ya je sanya ma shi annabi Yusuf din to da ka san da za su sanya shi a cikin rijiya ai tuɓe mai riga kai go suka zo da ita suka kwaba ta da biyu suka kawo to shine ana cire mai wannan rijiya da aka ji shi a cikin rijiya shi kuma mala'ika Jibrilu sai ya zo cikin akwatin nan ta baban shi da ya san da baban shi ya sanya ta sai ya ciro rijiya kuma sai ya je ya sanya mai ita kaga kenan wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ita rijiya ba wai gadon ta ake ba na na kamar in wannan ya rasu a raba gado duk da dama su annabawa ba a raba kamar su gado wannan gado dama su ba a raba musu gado yau su dukiyar su ta baitul mali eh dukiyar su kawai ta sarka ce da an gama za a ware musu ta shekara ɗaya na su abincin nasu na iyalansu na shekara ɗaya da za su ci sauran kuma sai a je a kai ta gurin sadaka wannan shine yake nuna maka alamun cewa su annabawa ba mutuwa suke ba sai da saboda ni gado din ana raba shine wannan yana daga cikin dalilin da aka ji malamai suna cewa waɗanda suke cewa manzala ma ya mutu ba su da hankali eh manzala sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake nuna manzala bai rasu ba ai suna da yawa eh shi dai kawai dai an turo mala'ika an zare mashi wato an an abin ganshi an ɗauki irin rayuwar shi yadda aka saba na bashariya yadda wato hankalin mu zai ɗauka inda dai duk su duk annabawa da za a kawo su a cikin jama'a ana kawo su ne za a ba su siffofi na bashariya amma dole ana ba su kuma wasu siffofi da suka bambanta da bashariya din ya ka ce bashariya su ne mutane shine za a ga za a ga annabi annabi an ce wannan mutum ne yana ci sai ka samu annabi shi ma yana ci sai ka ga wannan yana shiga bayan gari haka nan kuma shi ma annabi ta same shi yana shiga bayan gari wannan yana bawali shi ma ta samu annabawa suna bawali an gane ko sannan bacci su ma suna bacci aure su ma suna aure wato wannan shine siffofi na bashariya da aka kawo musu dan hankalin mu ya ke doka mu iya zama da annabawan ne amma da za a ce za a fito da hakikanin su kuma to ba iya zama da su ba iya zama da su ba zai fito dan haka sai aka ba su wannan dan haka amma kuma duk abin da ya zama na bashariya din da aka ba su irin nan da mutane ke yi amma duk da haka sai aka bambanta shi da nasu saboda ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi bawali in yi bawali idan mutum bai shanye ba da an zo zubawa sai ƙasa ta tsage ta shanye. Ko? Wannan ɗinsa eh, baiwarsa ita ce wace ce? Hajar take ita ma ko? Baiwar manzala sallallahu alaihi wasallam. Manzala ya zo ya yi bawali, da ya yi bawali da daddare a cikin wata ƙwarya. to da ya yi wannan bawalin sai hajira ta zo ta ɗauka irin ruwan nan ne haka ita gare ruwan kuma gari gari gari gari gari gari gari gari ga su suna kamshi ta ɗauka ta zo irin za ta yi hidiman nan ta ɗan kauda tana ɗauka ta ga kamshi ya tashi yake ga shi kuma ruwan gari gari kawai ta haɗa ka kawai ta shanye su gaba ɗaya to a shi dama nan dan a nuna wa mutane tsarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai komai shi ba na jasa tare da shi duk abin da zai fito tare da shi ba na jasa bane dan haka manzon Allah ya yi wannan abu shi kenan sai manzo Allah ya zo same ta ce ah yace ina abin da aka aje a nan guri nan sai ta ce min ta ce ah ani ruwa na gani ciki kuma na shanye su na ji su da kamshi kamshi na tashi a cikin su ga su gare gare wani lokacin nan sai manzo Allah ya ce to ai bawali ne ya ce to ni ne na shanye ni ne ya ce da na sha su in ji ta ta ce da na sha su ban taɓa jin wasu ruwa da na ji daɗin su ga irin wannan ruwan sai manzo Allah ya ce to ke da ciyan ciki har abada ka je da yake mata yace ke da ciyan ciki har abada to kai kai sai shahida ranka ce kai ciyan ciki har abada amma ka zo dan kare mutane hankali ka zo kana cewa da ke da manzo Allah da tsaye ne ai manzo Allah mutum ne kai ma mutum ne dan shirme da rainin wayo eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaje ba taba ganin bayan garin sa ba bayan garin sa ba a taba gani ba shi tunda ake ba a taba ganin bayan garin sa ba saboda ni saboda shi yadda yake idan jeji ya je idan aka je jeji gurin da ya zamo babu wannan ba gurin da zai dan boye haka ya biya bukatarsa ko bayan dutse ko wani abu haka idan ya je in gurin sarari ne kamar sarari haka to zai kira iccen da ke ta ce kai ice zo nan sai ya taso da jijiyoyinka ya kira nan kai zo nan ya taso kai zo nan ya taso ya ce kai zo nan ya taso sai su zo gaban shi duk sai ya kama kan iccen ya haɗe, ya kama nonon ya haɗe, kama nonon ya haɗe, kama nonon ya haɗe. Shi ne nan ne filani suka samu hikimar da idan suka je ƙauye haka suka je ko ciye ko wani abu za su iya buka daga sun kamo sun haɗe nan sun haɗe nan sun haɗe nan sun yi ɗaki an gane ko yau ta haka wanzu Allah ke in ya in ya kama ya haɗe in ya kama ya haɗe sai ya shiga ciki yana biyan bukatarsa yana yi sai kuma ƙasa ta tsage sai ta haɗe saboda jin daɗi ita ma ita ma tana neman albarka yana gama kuma sai ya ce wa ice to kai kuma inda kake kai ma kuma inda kake kai ma kuma inda kake kai ma kuma inda kake kai malamin zalla kamar mun zalla fa wallahi tallahi kawai in za a sallama a sallama kawai ka haƙura ya fi ka ko da bala'i yawwa eh ko da bala'i kare ta kama wai mu yan ahalu sunna ne yawwa ahalu sunna wal wato menene ahalu sunna wa izalatul bid'a menene wa izalatul uwaka ne eh mana to ai shine magana gaskiya amma ka zo kana gama wai kana kai da manzo Allah da kike a gidan uban wa eh ba za ka taɓa gamawa ba ba zai taɓa yiwa ba ko da uwarka ka ce ma ɗaya kuke duk da cewa cewa ke iyayen ai dama ambulan ne ke zan ke cewa kawai in ka zo kawai ka ba su hannu ai ma'ana wai sun kawo ka duniya ai su kawai su dai aikin su sun kawo ka duniya tunda sun kawo ka duniya shikenan sun gama aiki ko duk da su ma ba su sai suka maida su wani abu bare dai ke san aka zo gaisuwa yi a gaisa a gaisa su daga tsaye to amma ko iyayenka in ka san mutuncin su ai ba za ka ce ɗaya kuke ba balle wanda Allah ya yi duniya ka diba fa duniyar nan dan Allah mun sha yin kissa yawan duniyar nan mun sha yin kissa sama mun sha yin kissar ƙasa mun sha yin kissar wato faɗin duniya da abin da ke duniya ke ciki amma duk wannan abin fa an yi shi ne dan manzon Allah duk fa an yi shi dan manzon Allah amma ka zo ka ringa ka ringa faɗin wasu maganganu na daban akan manzon Allah ai ba zai yi ai ba zai yi ba manzon Allah ya wuce inda ake tunani ya wuce inda ake tunani babu wani wanda zai za a gama shi da manzo Allah duk duniya babu shi yau kowa kasan manzo Allah baka jijji Shehu Ibrahim ba Shehu Ibrahim wani ma da yazo da yazo da yaso zai gama su da sahabi manzo Allah ma wani sai da na Abubakar shi kuma nan shauki ne shi ma almajirin ya gani na Shehu Ibrahim ya irin yadda yake soyayyar manzon Allah ya ga da Shehu Ibrahim ya san manzon Allah kai ce wai kai Shehu Ibrahim wai kai kai da sayyidina Abubakar wai ko na san manzo Allah haka yake mashi yace kai yace ni da sayyidina Abubakar yace yace ai gashin kan sayyidina Abubakar guda daya a ciro shi a ciro gashin kan sayyidina Abubakar guda daya yace ban kai darajar shi ba ban kai darajar gashin kan kai guda daya na na sayyidina Abubakar yace wanda ya zauna da manzo Allah din ya zauna ya zama khalifan manzo Allah da farko sannan kuma ya zamo shine wanda manzon Allah ya ce mun biya kowa a nan duniya duk irin hidimar da sahabbai suka kyau manzon Allah wasu da dukiya wasu da kuɗi wasu da jikinsu wasu da menene suka ba da rayuwarsu aka ce amma duk wannan abin da suke manzon Allah ya ce duk mun biya su amma sai na Abubakar har yanzu ban biya shi ba sai gobe kiyama Allah zai biya shi da kansa amma shi Ibrahim ya ce amma shi Ibrahim ya ce to gashin guda ɗaya na kanshi ban kai ba shi kuma almajiri shi fana'i ya ga shehu ibrahim yayi game da kare wasu cikin manzon Allah ya ga shi tun da yake da bai taba ganin wanda ke son manzon Allah irin shi ba shi yasa shi ma kaka ga zargin kaka ga wai laifin sa a'a shi ma kawai gani yayi soyayyar da shehu ibrahim ke nuna wa manzon Allah din ta fara wuce hankalinsa ya kare ya fara gano cewa kai wannan wannan dama can ainihi dai ba mutum bane shi ma dai an kawo shi ne dai kawai da sufan yawa soyayyar da yake wa manzala sallallahu alaihi wasallam ta wuce tunani ba irin ta kowa bace ba saboda da kake nuna kana son manzala kana yin abu da manzala akwai wani abu da ake maka da manzala yake to yi muna muna dai son shi eh haka da kake to amma shi shi shi shi ba magana wannan ba magana wannan yawa to shi yasa abin sai dai a ce alhamdulillah na'am to ina muke to shine yake cewa ku tafi da wannan rigatawa ku sanya ta a bisa waje abi fuskar babana ya ci basiran wato zai zamo mai gani nan ya ci nan ai zai zamo ne na yasiru yasiru basiran zai zamo mai gani shine ya ci basira zai zamo mai gani wato ni bi ahlikum ajma'in sannan kuma idan kuka yi in kuka yi haka sai ku zo da iyalan wato ku zo da da iyalan gaba daya duk kowa kwaso iyalan sai taho duk ku taho gaba daya da annabi wato yaquba da ƴaƴayen da menene shine nan annabi suka sai ba su dama duk a kwaso a taho da su to nan ne za a yi gamuwa mala eh nan ne za a yi gamuwa ta mamaki ga annabi yaquba ga annabi yusufa la ilaha illallah wannan na shauki wannan na shauki wannan na shaukin mahaifi mahaifi na shaukin ta kuma ka diba ka zo ta aya da zaka cita a nan gaba sai mun zo da kissa in in ta yi mu bara ta yau in ba ta yi ba kuma sai gobe za mu ji ta wanda shi kuma duk yadda wannan abin wato ashe duk kukan nan da annabi yaquba ke yi na game da annabi yusufa annabi yusufan zai tambaye shi wai baba ya aka kake irin wannan kuka baka san za mu haɗu bane ba a gobe kiyama yace ba komai nake tunani ba ina gudun ne ka tafi ka canza addininka a ce gashi dan dan annabi ya canza addininka wannan shine kawai shine ke kuka rabuwa eh na'am ولما فصلت الغير ولما فصلت الغير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون
مم.
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم نعم قال أبوكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم to shikenan ai wala ma fasalata iru ne ko wala ma fasalata iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tafannidun yayin da waɗannan ayoyi suka fito wato sune lokacin da annabi Yusufa ya masa bayani dake masa bayanin da kenan ya nuna cewa shi shine Yusufa sannan kuma yace in kun zo gida ku taho da iyalan gaba daya ku tafi da wannan rigai in kuka je wannan rigai ku jefa ta akan fuskar shi baban nawa zai zamo mai gani sannan ku taho da iyalanku gaba ɗaya duk ku taho nan guri din to shine iru din wato shine yan uwan annabi Yusuf lokacin da suka fito daga Misra shine falam wato eh walam ma fasalati yayin da suka fito suka rabo daga garin fasalun ne na rabuwa ne faslun an gane ko zaka ana cewa rarrabewa faslun rarrabewa to falam walam ma fasalati yayin da suka rabu daga cikin Misra din su waɗannan ayarin kala abuhum to a lokacin da suka fito daga Misra sun kusan kawowa garin Kan'ana shikenan kala abuhum sai baban su yace ta inni da ajidu riha yusufa ni ina jin kamshin yusufa fa ina fa jin kamshin yusufa ashe wannan rigai ita ce take dauke da wannan sirrin take dauke da kamshin yusufa sannan kuma take dauke da wani silar ƙanshi na cikin aljanna to shine aka ce da suka fito sun kusan kawowa garin sun kusan kawowa garin a lokacin da suka zo sai annabi Yakubu yake cewa ni fa ina jin kamshin ina jin kamshin Yusufa to an ce rigai iskar saba ce iska ce ta saba ita ce ta ɗauko kamshin daga rigai ta je ta kai wa annabi Yakubu kafin su ci iskar saba ce tsakanin su kuma wajen tafiyar tsakanin annabi Yakubu ɗin da inda ya ji kamshin rigai bayan sun taho tafiyar kwana uku ne tafiyar kwana uku akwai ni da haka ba ai tsakanin ƙarshe wannan gari da gari ne wannan kusan ƙasa da ƙasa ne fa ko kuma ya zamo cewa in maganin duk duk dai cikin misira ne amma akwai nisa tsakanin garin eh nan kamar yanzu nan ne kace za ka tafi bauchi kai tsaye a za ka iya ko kwana biyu ne ko ko uku ma za ta iya kamawa eh to nisan gurin da zai iya fin ma haka zai iya linka daga nan zuwa bauchi kusan sau biyu to shine suka tafi bayan sun yi tafiya tsakaninsu da Yusufa ɗan kwana uku ne wasu ma suka ce ma kwana takwas ma wasu ma suka ce ma fiye da haka fiye da haka to shine iskan sa ba ya ɗauki wannan kamshin ya je kai wa annabi yaquba kaga annabi yaquba tun daga nan tun daga tsawon tafiyar kwana uku ya fara jin wannan kamshin shine yake cewa na faji kamshin yusufa laula an tufanni dun ba dan kar ku karyata ni ba eh ba dan kar ku karyata ni ba kalu sai suka ce wato wannan din da ya faɗi wannan magana wannan kalu ɗin wanda suka ce nan ne iya wannan shi kaɗai ne a cikin wannan sure a nan ne kawai suka yi magana kalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim shine jikokinsa ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴansa ɗin da suka tafi can jikoki kenan nan ƴaƴan su Yahuza da ƴaƴan su Robil ɗin eh to nan su ne nan suke tare da Annabi Yakubu dan a lokacin lokacin su kuma kaga ai su kuma dangin Annabi Yusuf dan ai sun taho ne daga can ba su yi da isuwa ba ga rigar sun taho da su to dan haka ƴaƴansu kenan jikokin shi annabi yaquba to suna nan a zaune a gaban annabi yaquba shi ne yake cewa na jiyo kamshin na jiyo kamshin yusufa ba dan laula an tufannidun ba dan kar ku wawaitar da gaskiyar tawa ba shine ka faɗa ba dan kar ku wawaitar da gaskiyar tawa ba kalu sai suka ce ka tallahi innaka lafi dalalikal qadim wallahi kai dai kana cikin kuskuren ka wanda yake mai girma na sakaci da kake ta magana cewa kai dai Yusufa kai dai Yusufa har yanzu Yusufa bai fita daga rayuwarka ba eh ji su jikokin ke faɗa haka daga ce kai har yanzu har yanzu Yusufan nan bai fita daga rayuwarka bane ba na'am falamma an ja al-bashir alqahu ala wajhihi فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا na'am qala alamu kullu قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, falamma an ja albashiru, alƙaku ala waje yi fartar da basira ƙala alama kullakumu in ya alamu min Allah ma la ta'lamun. A lokacin da bishare ta zo, albashiru wato mai yin bishara nan albashiru da ake nufi shine Yahuza. Saboda shi ya riko rigai. A lokacin da aka zo, dama shi Yahuza shine mai hankalin aka faɗa ko? Ko lokacin nan da ake tattal wato ake mangara annabi Yusuf din a lokacin kafin labarin ya zo nan lokacin da suka fita da shi ga gida ai shi ya guza shi ke cewa kar ku kashe shi shi ya bada wannan shawara mu rike da wannan kisai ko sannan da aka tashi aka cire rigarsa aka ɗauko jini aka yamutsa to wanda aka ba rigar ya kawo mahaifin shi an wato shi ya huzan ne shi aka ba rigar ya rike shi ya ba annabi yaquba dan haka yanzu da aka taho shi ma da annabi yusufa ya ba da rigar yanzu a kawo mahaifin dan haka sai yahuza ya ce a dan Allah ku bani in goge laifi na a lokacin da aka kawo riga ni na ba a lokacin da aka bada riga mai jini ni ne na bada yanzu ku bani wannan riga ni kuma ni zan bada in yaye wannan wannan damuwar ta cikin zuciyar mahaifina ni ma to dan haka sai aka ba Yahuza shi ya rike rigai to dan haka shine albashir na to shi ne yake cewa falan ma an ja albashir yayin da shi ne yin bushara saboda shi zai fara yin bushara dan ya zamo mi ya zama huwa kana kada hamala kamisu dammi fa ahabba an yufarrihahu kama ahzanahu ya riki wannan rigan ne dan saboda ya farantawa annabi yaquba kaman yadda da can ya bakanta masa dan haka da ya riki wannan rigan ya taho shine yayin da mai bishara ya zo alqahu ala wajhihi sai ya jefa wannan rigan ba sai magana ba suna zuwa ba magana salamu alaikum ba magana gamu mun zo ba magana komai abin da ya fara yi kenan yana rike rike kawai sai ya jefa ta akan fuskar annabi yakuba yana jefa ta kawai sai ga ido far yana bude ido kawai sai ya ga ƴaƴan gaba ɗaya ga sunan a gabansa wanda ya rike rigar su ba tsawon shekara nawa wajen shekara hamsin ko fiye da haka eh idan shi a rufe yake saboda kuka shi annabi yakuba to gashi ana jefa wannan rige sai ga idan ya dawo shine ce alqa wato alqahu ala wajhihi yayin da ya jefa shi a bisa fuskar sa fartadda basira sai ga idan ya dawo kawai gani take yake sai ga idan ya dawo kala annabi yaquba yana idan na dawowa yana rikewa yace kala alaman kullakum inni alamu min allahi ma la ta'lamu yanzu dama ban faɗa muku ba ni na san abin da baku sani ba daga Allah subhanahu wataala eh wannan ya faɗi wannan magana ne shi ma tana ɗaukar wannan fuska guda biyu fuska ta farko ‘yan uwan annabi Yusufa, su ma suna cewa ai har yanzu shi bai haƙura da ambatan annabi Yusufa ba, annabi Yusufa ba dama ya dawo. To ka ganin gurin ya faɗa musu yanzu ba na faɗa muku abin da ba ku sani ba, ba na faɗa muku abin da ni na sani daga Allah ba abin da ba ku sani ba, sannan kuma jikokin ‘ya'yan su Yahuza ɗin nan da yake cewa na jiyo ƙamshin Yusufa. Kaga su ma sun ce mashi yaya, sun ce kai dai har yanzu kana cikin kuskure. Kai har yanzu baka manta ba, har yanzu baka manta da Yusufa ba, to gashi take yanke kuma an dawo da rikai kuma iyayen sun bada bishara sun ce Yusufa yana nan shi ne ma sarkin to a nan guri din shi ma nan ya ce ma jikokin ban faɗa muku ba na san abin da ba ku sani ba daga Allah subhanahu wataala to dan haka wannan ta zama fuska guda biyu kenan eh to nan bayan ya faɗi wannan magana yanzu a tashi cewa qalu ya abana sai suka ce ya babanmu istaghfir lana na'am قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين na'am قال سوف أستغفر رب قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم نعم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Kalu sai suka ce, ya abana, ya babanmu, har suka filla na bana, don Allah a nema mana gafarar zunubin nan namu. Duk abubuwan nan da muka aikata a nema mana gafarar nan. Inna kunna khadi'in, hakika mun kasance masu kuskure, masu zunubi. Ala, sai annabi Yaquba ya ce, saufa astaghfir lakum rabbi, da sannu zan nema maku gafarar ubangijina. Domin innahu huwal ghafurur rahim, shi Ubangiji Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinƙai ne zai gafarta muku zai karɓa muku tubanku da kuke yi da kuma kukan da kuke Allah subhanahu wataala zai gafarta muku to nan zamu gobe insha Allah zamu yi bayanin yaya aka aka gafarta musu din eh shin da Annabi Yusufa da Annabi Yakuba ne suka haɗu suka ga nemi gafara ko ko yaya abin yake eh zai tabbatar mana da Annabi Yusufa da Annabi Yakuba tare suka haɗu suka yi sallah sannan su ma suka bi a baya sahu sahu akai sahu uku akai sahun annabi yaquba daban sahun annabi yusufa daban sahun su ma ƴan uwan daban ana kuka ana neman gafara ga Allah to gobe insha Allah za mu ci gaba za mu ji wannan wannan abin gan sannan kuma za mu ji irin bayan sun yi wannan din sun tafi su wane ne suka tare shi an tare ayari da su annabi yaquba da su annabi ga annabi yaquba za a haɗu da annabi yusufa an ce a lokacin wato kisai za ta zo mana da cewa hada mala'iku ma duk sun sauka a lokacin mala'iku sun sauka ga runduna annabi yusufa sai da aka turo mai runduna dubu wato dubu hudu dubu hudu kuma duk an kosa kai kowane alkibba ya sa ta zinari da azurfa eh ta zinari da azurfa aka fita jeji a ta aka tara annabi yaquba alayhi salatu wassalam sai alhamdulillah Allah ya kai mu gobe lafiya masha Allah Mm. time.